بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول شيء تمام هناك شيء إن شاء الله تعالى وأتكلم للدني البركة واللطف الإمام السيدي رحمه الله يعني عند معلم الهجرة وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة وإن أصلنا وإن استجابنا وإن إذن أخي الإيمان إذا دكم نصوصها قرآن والسنة استسامة ويترتب على هذا الأصل yana yiwuwa kan wannan asar na islama da jirko ma ƙarlamu musulunci yana roshe abin da ya gabace shi mana wanda kawuri ne sai shiga cikin musulunci wancan zunuban da ya kafin ya shiga wannan ba a lissafi da su tunai mushirki boka ne kawuri ne kedua ya shiga musulunci yana wannan yana raushe zunuban shi da suka gabata wannan taubata da duk kuma kabla haka wanda shi mumini kamar na fisul iman saboda ya samu wata kabira ya fada cikin wani babban zunubi ima idan ya tuba da tuban nan tana shahidu wannan laifi bayan ya tuba idan bai yi wata kadira ba kenan imanin shi zai zai zama imani mai nagarta sai dai tuba sai ta kasance tuba wadda take kyakkyawa na farko mutum ya bar zulmin na biyu ya yi nadama akan abin da ya gabata ba ya rika ya rika begen abin da ya gabata ba lokaci a kai da mun ci daɗin mu yana da yau wannan zulumin mai kyau wannan zulumin sannan kuma ya rabu ya yi niyyar cewa ba zai sake komawa ga wannan zulumin ba idan ya haka to ya tuba ya samu tuba wadda ake kira da tawbatun nasuwa ko da ko shekan ya sake ko shekarar lafiya ya sake fadawa ya sake tuba saboda duba ita kanta ibada ce ibada ce wanda take babba kan mutum ya ce a na faɗa cikin zulmi na duba na sake koma na duba duk lokacin da shaidan ya zulma da zan lafiya kai kuma ka tuba ka koma ga Allah madaukaki saboda wannan yana bakanta wa shaidan da rai Allah madaukaki kuma yana san shi dan duk yadda dan adam ne shaitan sai ya mushi sai ya sa cikin talar lafiya sai ya mushi talar lafiya kamar yadda ya ma baban mu adam alaihi salatu wassalam to mi adam ne alaihi salatu wassalam lokacin da shaitan ya mushi ya sa cikin talar lafiya to bai ya koma ga Allah sai shaitan ya yi bakin ciki akan wannan talar lafiya da ya mishi yana kai ma duk lokacin da shaitan ya sa ka cikin wani wani zunubi to ka tuba ka koma ga Allah wa annan man yartadda da cewa kuma dukkan wanda ya yarda murtad shine musulmi a asali wanda ya bar musulunci shi wannan murtad ya sunan shi yanzu ba musulmi ba ne hukumce hukumcen da ke kan shi malamai suna bayani a kai ya sha bamban da kafuri na asali wanda shi da bai taɓa shiga musulunci ba saboda shi wannan haddin da ke kan shi ne a kashe shi tunanin da mamata a ɗanɗani ya mutu a kan riddar tabbatar halin da amalu dukkan aikin da ya na baya ko yawan shi wannan aikin aikin bandan ya lalace shi ya sanya kenan abin da aka yi shi ne abin da mutum ya mutu aka yi ba abin da ya gabata ba akwai wanda wasu sun zama da annabi alaihi salatu wassalam Rajjal ibn Unfuwa wanda sai da ya zo da annabi alaihi salatu wassalam ya yi karatu har ya haddace suratul baqara wacce da fitina ta musayyana musayyana musayyana da da fara annabi ya tura shi domin ya je karya da'awar musayyana da ya je sai ba sai gaskata musayyana saboda musayyana ya mai alƙawari cewa zaman muna tarayya a ciki inda mutu kai za ka dau sai za ka dau ruwan da hoto wacce ya ce wa mutane ce ana ma annabi wahayi sun sai zama shi ma na mashi wahayi idan ka ga wannan ya kamata ya tsoratar da kai ko da yaushe kai da roƙon Allah madaukaki ya cika maka da imani kamar yadda annabi ya rantar da mu ya mun kalli ba kuro sai kalli a yi ko ne daga kuma wanda ya rubuta rubuta a cikin salafiya a daren kasi wanda an ce rubuta rubuta shi sa da kyau amma da ƙarshe ya rita daga musulunci salafi ne daga salafiya ta yi rita ba kun mutanen yanzu ba ne mutum ne ya wuce shekara ɗari da wani abin zuwa idan mutum ya rubuta Allah madaukaki ya tabbatar da shi har zuwa mutuwa ونشيء من هذا الخير ومن تاب تاب الله عليه wanda ya tuba Allah yana ya nemi shi ko mun girman zulumi gafarar Allah da rahama shi sun karfin zulumi wanda zai kuma yi da al'ada asu sai hada na liman Allah suna gini akan wannan asali ingancin istisna liman mutum ya yi istisna ya shi imani tambaye ka kai mumi ne sai ka ce ni mumi ne insha Allah ko mumi ne arziki ina fata idan nan ba kana shakku game da cewa ka yi imani da Allah da manzon shi ga dukkan wannan abubuwan da suka gabata da a baka na farko baka san eh matsayinka a wajen a wajen Allah ba inna ya taqabbalu Allahu minal muttaqin shi yasa yawa daga cikin sarar suke cewa da su san da cewa ibada guda ɗaya ibn umar yana daga cikin su ibada guda ɗaya Allah ya karɓa musu ita sallah guda ɗaya ya hiya musu ya hiya musu duniya da abin da ya ci idan nan istisna'in saboda me yake da suna kan mutum ya taskiya ta kai ma'ana kar a fahimci cewa mutum yana dawar cewa shi imanin shi yana da al'imanin mutlaq amma kuma ba shakku ba ne game da mutlaq imani mun gane ko ka ce ni mumini ne insha Allah ko kuma an ce kai mumini ne zai na imani da Allah da mala'ikun shi duka wannan abubuwan da ake imani da su na yadda aka yi ba na shakku ba ne kamar yadda Allah ya ce da da kuma da nasu da harama insha Allah ani na insha Allah ba ta ba ta shakku ba ce ba assalamu alaikum ala diyar lil mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lafiqun kana shakku ta za ta zo dan ba shakku wannan da hakikan kamar yadda shekul islam ya ce la ta'liqa tabbas yace ana mu'minun insha Allah لأنه يرجو من الله تعالى تكميل الإيمان ina fata Allah ya sanya shi cikin wa'anda imanin sai ya cika fa ya tasniya bi dalika ta wanda yake istisna ya ce insha Allah ko ya rubuta tabarata ala dalika inda mama kuma yana fatan ya tabbata har zuwa ga ruka insha Allah bai san ba akan zai zai cika ba akwai mutanen da sun samu farala da zahiri ta hitaka saboda su sun samu inda sun mutu akan abin da suke ga sunan su samu kai kuma yadda za ka yi yadda za ka yi da ibada bakka kai mafi ɗanɗanta na farala na sama yadda za ka kai wani ibada ba ka samu wannan farala ba kace kai sirri min ghairi shakkin min bi usuli asli iman ba tare da shakku game da asalin imani shi ba mutum ya rika shakkun shi mumini ne ko kafiri ne a'a wannan ba shi yake ne ba gane ko yace wa yurtibuna ila hada al-asl an al-hubba wal-hubba أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا suna gani a kan wannan asalin cewa so da ki na wani mutum asalin shi da daidai gwargwadon shi yana bin imani imani na zahiri saboda kai ba san abin da ke cikin zuciyar shi ba kamar yadda abubakar radiyallahu anhu ya ce نحكم بالدواهر والله يتولى السرائر أقول لك يتشين زوجي على ما أقول إيش كريه سنة تعلم الإيمان وجودا فأنقى مساموش إذا كان الظاهر مكان كان كم إيمان كان سكسوسي قول قدم قول قدم وانا إيمان الناشي شيسا قال سمع الذي يكي سمع san ko san kowa saboda me yasa saboda imanin shi shine kammalar da yana nan san imanin shi ba nan san wani sannan bayan haka abubakar san shi a cikin al'umma yana saman san kowa saboda ni saboda wannan imanin da ya tabbata a cikin zuciyar shi wa adam da kuma rishin shi idan ka ga mutum baya san a zahirin shi ayyukan shi ba ayyukan imani ba yana da wasu abubuwa wanda suka sabawa aikin masu imani shi ma da yake gwargwadon rishin samun aikin imanin nan daidai gwargwadon haka za ka yi shi wata kamilan wa nafsa wace tumma ya taɓa dalika a guda ya tola wada wala adawa yana biyo bayan haka ki da su jibinta da adawa wanda wanda za ka sanya shi abokin ka kana san shi kuna harka da kuma adawa wanda za ka za ka yi shi yace wani hada min al-iman al-hubbu fillah dan haka yana daga cikin imani bayan yana daga cikin manyan manyan ayyuka na imani idan ka ga kai da abin da kake so son ka kana gina shi ne akan san Allah to ka san da cewa lalle imanin ka yana da kai amma in kana gina shi akan wani abu daban wanda ba imani ba to san da cewa akwai jahiliya da rarrabe kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa Abu Dhar lokacin da ya ya zargi Bilal ya ayyana shi da ma'aike shi da launin ma'aike shi ya ce innaka mu'min fika jahiliya wannan jahiliya musulunci ya mai da Bilal da Suhai, Suhai da Rumi da Qurayshawa ya mai da su duka guda. Abin da ake la'akari da shi shine imani da aiki na yau. Ta ce, Wai taranta ba da iman? Wai taranta ba da iman, wala ya timu illa bi an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. haka ne ana ginawa a kan imani da kuma ta imani baya da shigowa imanin mutum baya zama imani shirke sai yaushe sai lokacin da ya kasance yana son ma dan uwan shi dan uwan shi da shi ake a dan uwan shi mumi wanda kalmar imani ta haɗa su sai ya so mushi abin da yake so wa kan shi amma nan dole sai ka kayyade shi da na alkhairi kana misali wani yana shan giya yana son ta sai ce a an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ce a yana fata shi ma sai dan wani shi na samu a nan abinda abinda shari'a ta yi umarni da shi shi ake yi wanda alkhairi ne da da shi wanda yake son shi wanda ke halal wajen na farko wajen ibada haka wajen harkar duniya harkar ibada shi kokari za ka yi Allah ta yawa kai zai ka fane ta nafas mu ta nafas kokari za ka yi ka shiga gaba ba ka ce ba a wannan layu na hadu hata ya fito ya kima ya fito ya su ka ka ce a bari so kake ka tsaya daidai dan uwanka a yi kokari ka yi fiye da shi shi ma ya yi kokari ya yi fiye da kai amma harkar duniya kai tana zuri ko yi tsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna so sai su bar ma sai su bar ma dan uwansu yace wa yatarattabu ala dhalika aidan mahabbatu ijtima'il mu'minin yana yiwa akan wannan kuma san haduwar mu'minai saboda saboda kalmar nan ta hada su amma nan haduwar haduwar ta kasance akan akan abin da kalmar take kira zuwa gare wa tasimu bi hablillahi jami'a ba ta an ce ana son ku haɗu wanda ya kawo wannan shi a ku yi haƙuri ya saboda an ce a haɗu kakkura a mai doshi ake kan hanyar wannan ita ce tafiya wadda take da gaskiya duk lokacin da kuke tafiya cikin jama'a ka ga laifi tare da ɗan uwanka abin da zai halaka shi ka gane yanzu misali kaga motar shi tana da wata matsala yanzu za a tsaye bulaguro tana yi wannan ya haɗa da yawa ne mutu sai ka ce a dan karka ba ta mai karka shiru kana san shi ba ka san shi wanda yake san shi shi ne wanda zai gaya mashi ka gyara ka gyara abu kaza na akwai matsala kan akwai matsala rahimallahu ra'an ahda ilayya uyu haka abubakar radiyallahu anhu ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu idan dukan ku kuka kama wannan igiyar wadda ita ce tauhidi da kuma shari'a dukan ku sai ku zama guda wa hatta ala ta'alufi wa tahab da kuma kwadaitarwa akan rukun juna da san juna wa alam tafahu da kuma mutane su wanda imani ya hada ku kan kurarren ku kasance kuna gaba da junanku sai dai ya kasance saboda addini kamar yadda zai zo a gaba ya ce wa yakramu ahlu sunnati wal jama'a ila ta'assubati wa tafarruqi wa tababu ahlu sunna sun barranta ahlu sunna wal jama'a sun barranta daga ta'assubanci ta'assubanci ma'ana malam wani kai ka rike shi in halaka zai ku halaka ta ko kuma jama'a kaza a barbarin abin da zai yi ta a kan faɗin da suke a tsaye hakan to wannan ba nasiha ba ce ba nasiha shi ne ka kai kokari ka gyara kun ga can baya idan mutum ya kammalu kokari yake kammala ya kammala sauran ya sauran jama'a shi ya sa musulmi suke da'awa dan wa'annan wa'anda suke cikin fata wanda in sun mutu akan fatan nan za su shiga cikin jahannama su dawo ba ci dan su samu su dawo duka a tsira tare abu da tsara a tsira tare ko ba haka ba idan an da suna suna nisan da ta'asubanci wa tafahu da rarrabuwa wa tabaru da kin juna wa yarawna hadhihi al-qa'ida min ahammi qawaid al-iman suna ga suna gudunta cewa wannan ka'idar tana daga cikin ka'idodi mafi muhimmanci قائلين إيمان وفي إيمان ولا يرون الاختلاف في المسائل أنا بس أقول على السابعني أشي مسألني الذي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق أنا بس أقول دليل bambancin ra'ayi a cikin matsaloli waɗanda na ijtihadi wanda babu nasi a cikin su wannan ya kai ga kafirci ana kafirtar da shari ko kuma bada da shari da kuma rarrabuwa kamar yanzu misali a imma imam malik shafi imam ahmad abu hanifa dukansu kaga a imma ne kowanne akwai mazhabin shi amma ta zo wajen usul usul sai kaga usul guda ne sabanin wancan bai bai sa bai sa suka farraka ba haka ne ko haka ko akwai bambanci tsakanin al-Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Malik ba sai kata ko kurakurai wanda malamai suka bayyana wanda abu hanifa imam abu hanifa rahimahullah wanda ya faɗa a cikin masalar imani saboda shi a kan mazhabin murji'a ya dai kamar yadda wanda ya karanta al-aqidar tahawi al-tahawi yana cewa wannan ita ce aqida da abu hanifa da abu yusuf da muhammad ibn hasan ashebani da malamansu in ka zo wajen ta'arifin imani akan mazhabin murshid murshid ya ce wai tarattaba da imani ma ya abuwa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana ginuwa akan imani masalar imani san sahabba annabi alaihi salatu wasallam saboda kun ce wala wal bara ana kulla ne akan akan ne akan imani kenan sahabba manzo alaihi salatu wasallam kuma su ne suka fi kowa imani a cikin al'umma su ne wani da Allah maɗaukaki ya yaba ya yaba fiye da kowa a ka ce kuntum khairar ummatin ukhrijat lin nas kaita lil muqa li wannan muqatab wanda ake ma magana a matakin farko su ne sahabbai sannan Allah maɗaukaki yana cewa kullum ko da ba ku rusuna sai ka rusu an musu alƙawari na aljanna kenan dole ka so su fiye da dukkan wani wanda bai kai matsayin su ba wanda ba su hadi bane bi haka ne ba hadi kuma ko ne ne ne gurgudan matsayin shi ta ce abubakar shi ne na farko sannan kuma sannan usman sannan wanda lahu min al-fadli wa sawabit wal manaqib ma fadalu fi fihi sa'ir al-umma suna da fadala da ayyuka manya-manya wanda suka gabata da yabo wanda da shi ne suka shiga gaban dukkan al'umma ba wani wanda ya fi su wai dinu na bima haƙƙati suna bauta wa Allah da san wa'annan sahabbai san sahabbai addini san sahabbai ibada ce in kai Allah madaukake yana ba ka lada a kai wa nashri fadaili da ya ta falalar ayyuka wanda suka yi na alkhairi mutum ya yaɗa su wannan ibada ce wannan neman kusanci ne ga Allah wa yusifuna amma shajara bainahum sannan suna kame bakin su daga abin da ya gabata ya gudana tsakanin sahabbai na sahabani wannan Allah madaukaki da hikimar shi shi ya kaddara haka nan saboda wata maslaha dukansu kuma mujtahidai ne a cikin wannan sabanin da suka samu mujtahidi in ma ya kasance ya samu daidai ya samu lada ko kuma ya kuskure ya samu lada guda amma dukkan su mutum ya kame bakin shi daga abin da ya faru tsakanin su na sabani kamar yadda Allah madaukaki ya kubutar da ainihin hannun shi da takobin shi shiga ciwon na abu kai ka yi kaɗan daga zama mai hukunci tsakanin sahabban manzo alaihi salatu wassalam dan haka ka game bakin ka wa ana min awwal ummati li kulli khassatin hamida kuma su ne suka yi kowa cancanta a cikin al'umma da ɗabi'u wanda dalilin sai kamata a yabe su duk yadda kai baka kai su sai da Allah madaukaki ya zaɓo su ya sanya ka zama sahabban manzon shi idan duk yadda za ka yi wajen ibada baka kai sabon manzo alaihi salatu wasalam wa asbabuhum ila kulli khair su ne suka yi shiga da wannan riga wannan su suka shiga gaban mutane cikin dukkan alkhairi wa abadun kulli shar su ne kuma wanda suka yi nisa daga dukkan shar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni kuma alladhina yarunahum kuma alladhina yarunahum abu zur'at ar-razi al-imam رحمه الله إذا إذا رأيت الرجل يلتمس أحدا من أصحاب رسول الله قال كأنه صديق kace idan ka ga mutum yana taba yana suka ɗaya daga cikin sabon manzo alaihi salatu wasalam ka san da cewa mutum nan zindiki ne baya da addini ke zalika annal kitaba haqqun was sunnatu haqqun القرآن والسنة الكريستيان وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة صحابة رسول الله wanda ta hanyar su Qur'ani da suna gaba ɗaya suka zo mana su ne sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wa ha'ula yuriduna an yajrahu shukunana yubtiru bil kitab was sunnah wannan abin da suke son su kai abin da gare shi suke son su kai shine littafin Allah da sunnar manzo alaihi salatu wasallam da shi manzo alaihi salatu wasallam kan shi amma sun san da idan suka zo ta nan mutane za su gane su sai suka taba wanda su ne su ne wakilai su ne wasita su ne tsani tsakaninmu da littafin Allah da sunan manzo alaihi salatu wasallam idan an ce sahabbai sun faɗi kana tsammanin qur'ani zai sama yanzu misali wani harfi zai kama wani abu na addini ka yarda da shi to an ce duka sahabbai sun kama ba sai ana yawan guda hudu ko guda biyar ko guda shida ko guda bakwai kuma qur'ani ba ta hanya kawai na wanda aka yarda da su ba ya zo ba me ya saura a hannu ha babu komai يسعى أبو سعيد والجرح بهم أولى وهم زنادق تجدون يستكن تنجسوك ومسو سندقين تجوى يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها وسنا كل تجوى الأمة بدا ولا دوا أتبدا بقاتل إمام ونجابورا wanda zai tafi da al'amuransa dole mutane sai sun samu jama'a jama'a kuma tana bukatar ni tana bukatar jagora jagora kuma yana bukatar ni da'a da'a idan aka ce ga jagora na amma babu wanda yake yin magana ne amfani jagora ko kuma aka ce a ga sunan jama'a ne suna da amma babu jagora kowa yake da dama wannan ya yi wannan ya yi wannan ya yi amma in aka samu jagora da dai al'umma ta kasance guda shi kuma jagoran nan lamarin shi ba zai taɓa kyau ba sai ya kasance kula mashi da'a amma da'a kamar yadda ya gabata bil ma'ruf a cikin abin da yake babu sabon Allah a cikin shi yace wa yadda wa anha abiyatul muhtadi wannan jagoran shine idan wasu masu adawa wasu wanda za su kawo muku hari shi zai kare su shi zai ba da mordin jihadi saboda kare kai in babu jagora wasu sun ce ai kaza wasu sun ce ai kaza kuna nan kuna kuna shawara duka an kashe shi ke nan jama'a ta kare wala ta tafi imamatu kuma illa bi ta'ati sai da da'a da shi shugaba fi gairi masu yadda ba a cikin sabon Allah ba in ya ce muku dole a sha giya sai ku ce a Allah ya haramta ta ko kashe ka sai akan wannan kana kana mutai amma wannan baya sa kamar kurushi sai ko a wani lokaci ya ke halitta a yi kurushi har ta tsara kufran da wani inda kufi na wani burhan a sai lokacin da ya kawo da shi shugaban ya zama kafuri da yanda musulmi ne masa sabani akan cewa kafiri a lokacin yake halitta ai kuruji a gare shi amma muddin wasu na cewa musulmi ne wasu na cewa kafiri ne to bai halitta ba saboda ba kufur ba wa ba ne kufur ba wa sai ya kasance bayyane kowa na gani shaki ne wa yarawna annahu la yatimu al-iman illa bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil yad suna ganin cewa imani baya kammala yana cika sai da umarni da kyakkyawa saboda saboda umarni da kyakkyawa yana cikin ayyukan kwarai kenan bal ma manya manyan ayyukan kwarai saboda Allah ya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas abu na farko da Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah bidiyar in kari da hannu ga wanda yake da ikon yi yin kari da hannu shugabanni ke nan wanda kuma baya da iko da hannu ta ce da lisan da hanshi da hannu misali a gidanka yaranka ko wanda kake da iko a kan shi kana iya hana shi da hannu wanda ba ka iya kuma ka ka faɗi da baki ka ce wani abin kuskure ne ka yi inkarin shi wannan wajibi ne idan kana iya idan kana iya ya zama wajibi wajibi a kanka misali yan boli sun zo sun ce za su kawo muku agaji na shaidan ne dole ku yi inkari saboda kuna iya kuna iya inkari kai ba ka iya hana amma kana iya kana iya bayani wajibi ne a kanka a kanka kai bayani wa illa wa bil qalbi ala hasabi maratib shar'iyya idan baka iya yi da hannu baka iya yi da da harshe da harshenka to kai da zuciyarka kai inkari da zuciyarka wanda dai kamar yadda yake a cikin maratib na inkari munkar a cikin shari'a وطرقه المرئية وبالجملة تجعل الكلية فيرون القيام بكل الأصول الشرعية سنعقى وجبت رواية كان أصل عن الشريعة على الوجه الشرعي أبيسا أسكى وقت الشريعة تبنين الشجاع من تمام المعاني والدين وأن ينأتكن ينأتكن تكر إيمان دأتين الإيمان دأتين harkar imani kuma sanin shi muke zo da sai ta hanyar kawai ta hanya ta hanya annabi qur'ani da sunna annabi alaihi salatu wassalam ya Allah maka kake ke cewa ma kunta tadri mal kitab farko ayat ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حتى أنا بالإنش الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إيمان أن يمشي ما سيد الله يعمل من الإيمان كان أمي وحي ليس من الإيمان إذن كي تدبارك كنت تبقى إيمان من الإيمان سيكون كتاب وسنة وندا تهني وندا وندا كيما wahayi ومن تمام هذا الاصل طريق بالعلم والعمل yana daga cikin kammaluwar wannan asalin wannan asalin tariqun fil ilmi wal amal hanyar su ka san hanyar su game da ilimi game da ilimi yadda mene da ilimi a wajen su kuma ya matsayin ilimi yake wal amal da aiki داعي يتأتي الأصل الخامس أسلنا بير ونشير نكشير يتطريقهم في العلم والأمر أن يبقى السنة تفرق ينسو كما دا إذني داعي وتعني وإن كبر ينسو كبر كسنها وإن أبوكم ذلك شيئا babu wanda suke hidima da ilimi na addini kamar kamar hannun suna jama'a kadiba tun daga sahabai ya suka ɗauko wayan maganganu na annabi alaihi salatu wasalam suka isar da su ga tabi'i har ka zo wajen su garin su abu abu hatim muhammad ibn idris arrazi wanda muka ji akida shi sai imam ilkirin sai imam al-imam bukhari wanda suka ba da kokari kokari wanda baka baka tsammanin babban kokari wajen hidimar ilimi abu hatim yana cewa bayan ya gama ɗaukar hadisi na malaman garin shi mutanen rai rai iran ke da tsaharan da yanzu daga nan ne asalin asalin tsaharan ta kakau ya ce bayan ya gama ɗaukar hadisan su ya ce a cikin wata uku ya yi tafiya ta farsa dubu farsa dubu kamar kilo dubu a kawo shojan neman ilimi idan ka ga muna da aiki muna barci sai muna da kuma cewa mun ne mashi Allah masu masu kokari su ko suna suna kokari abin da hakan ibada yake dan shi wa yake iya ibada da shi kenan yana ga ɗan shi yayi fahimci amma wannan ne yake da suna iktisalin fi sunna tsayin ne iktisalin fi gida da a ce mutum da gonar gida da ke noma ware ya kan cikin gonar sunna kamar yadda ibn khirash abdurrahman ibn yusuf ibn khirash ɗaya daga cikin rawa ne yana daga cikin wanda suke sa da har da ta hadisai da kuma abin da ilimin jabar tare da cikin jabar ilimin jabar tare so biya kana yi a ce kalar mukirash ya ce so biyar so biyar a cikin tariyar da neman ilimi ya shafi sami shi wajen neman ilimi sai dai al'imamun tahar rahimahu Allah da ya yi talib ya ce nan ya shafa alaka shubuga min dole ba ku za ka sha ba ko ka shi ka gaji za ma ga amfani da komi saboda wata kan suna nan mizanin shi ne suna ga imamun da yana cewa ala mu'addibun mahdud game da ibn khirash mutum ne wanda yake tababbe kana ilmu wa bala ilimin shi bala'i ne a kan shi wasa'in kuma ra'al aikin shi bala'i yana abin da ake la'akari da shi shine ilimi ilimi wanda yake mai amfani shi yasa mun sa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ya tashi da bayan sallah asuba yana roƙon Allah abubuwa guda uku Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wannan abubuwan guda uku manzo alaihi salatu wassalam kullum ne ne sallah asuba bayan sallah asuba yana kuma Allah wannan abubuwan guda uku wannan abubuwan guda uku kuma idan ka tsaya ka kai la'akari kari ba su da kyau za ka ga sun haɗe dukkan alkhairi alkhairi na duniya da lahira Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala in ka samu wannan ka samu dukkan abin da ake so sai wadalika anna ahlus sunnati wal jama'a ya'taqiduna ويلتزمون ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح suna ganin cewa suna kuma kudurta cewa babu wata hanya wadda take kaiwa ga Allah da kuma gidan karancin shi aljanna duk wanda yake son aljanna wanda yake son kusanci ga Allah madaukaki hanya ita ce ta ilimi da aiki idan ya haɗa waɗannan ababen guda biyu ya samu hanya idan kuma ya rasa guda daga cikin ya saki hanya wal ilmu nafi huwa ma jaa bihi rasul min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ilimi mai amfani shine wanda ya zo a cikin qur'ani ko sunnar manzo alaihi salatu wassalam al ilmu qala allah qala rasulullah yace fa yajtahiduna fi ma'rifati ma'aniha suna kokari wajen fahimtar ma'anoni na Qur'ani da Sunna wadda ba ku fiha da kuma fahimta mai zirgi cikin Qur'ani da Sunna usulan wa furuwa abin da ya shafi usul da kuma rassa fiqhu da shari'a yace wa yasluquna jami'a turuq dalalat fiha suna bin dukkan hanyoyi hanyoyi na sanin abin da nasosi na shari'a suka kunsa akwai dilalatul mutabaqa wannan asali mabaki ne wanda yake na mantiq wanda malaman lugha da usuliyan suka suka dauka dilalatul mutabaqa shine kasance nassin da ma'anar shi suna daidai wa daida gani ko misali da aka ce abrahman kace yadullu ala dhati was sifa ina wannan wannan shine dalalar al mutabaqa ma'anar da lafazin duka daidai su so dalalar tazammun akwai dalalar tazammun dalalar tazammun shine ya kasance lafazin ya yi ma'anar kwaki kamar ka kawo wani bangare na na ma'ana ne kama wa man yakfur bi tagut tagut yau daga cikin salaf suna fassara shi da cewa shaitan a shaitan ba dukkan ma'anar tawakkul ba ne na wannan dilala ce dilala ta tazammu da wa dilala ta iltiza dilala ta iltiza shine kasance ma'anar bata cikin lafazin ma'anar da aka dauko bata cikin lafazin kamar misali misali an ce a sami'ul basir a sami'ul basir sai ka ga mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir kenan nan muna da dalalatul mutabaka cewa yana nuni zuwa ga zatin Allah da sifofi na sam da ƙasa wannan dalalatul mutabaka ko yanzu dalalatul al-iltizam dalalatul tadammum yadullu ala as-sifa ba ka kawo zatin ba sai wanda yana nuna sifa da sam da basa wannan shine dalalatul dalalatul التضمن دلالة الالتزام يلزم من ذلك أن يكون حيا حي كاغب على الإسلام مدرس كرمانية ينا روشن وجاء لكم مقال وكلكم إن حيوني أهل السنة والجماعة سنة ونصف وجن فهمت abin da littafin Allah da sunan manzo alaihi salatu wassalam yace wa dununa wa hum bi idraki dalik suna sanya dukkan kokarin wajen riskar da fahimtar wannan bi hasabi ma a'takum Allah daidai gurgurdan abin da Allah ya ba su na fahimta wa ya tafiduna suna kudurta cewa anna hadihi hiya al-umur nafi'a wannan sune wannan sune ilimi mai amfani wa na kitabu wa sunna sune ilimi mai amfani دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله إن الهدي إن القراء ليل والحديث نهار أه؟ حديثي رأيك رأيك شيكو أبدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء حسكين إذا كان أنت تدريسكم حسكين وكتهيتكم كتاب السنة أنت تدرأيك تسكن دون ذلك هو أنا درأيش إنك كما تندوم aka ce kowa ya zakuro abin da ke sun kwallo shi ke na ra'ayi ku za ka samu abin da ke haɗa ku shi ne fahimta ko kuma ce ki za ku suna a bisa fahimtar wanda a lokacin su wahayi ne sarfa wanda da su ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu da yi ba kai kai isa san abin da ya sarko a lokacin abin da suka ga yadda manzo alaihi salatu wasallam ya yi shi a aikace yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi yace wa kulle iya wa ma tafarra alaiha min aqiyatin sahiha wannan ilimin ma'ana na kitab wa sunna fahimta ta kitab wa sunna ta wannan dilalat guda uku da dukkan kiyasi wanda ake wanda yake ingantacce saboda mun san da cewa kiyasi yana daga cikin dalilai na na shari'a wa munasabatin hukumiyya da munasibobi waɗanda suke na hukunce-hukunce ko kullu ilmin a ana ala zalik dukkan ilimi wanda ya taimaka wajen fahimtar kitabu sunna da kan mutum ya ce to na hau da usulul fiqh da usulul hadith da dalil da ake karanta su kuma ina da asas kace wa kullu ilmin wayannan su ne gaya kitabu sunna da fahimtar kitabu sunna su ne manma su ne gaya amma wanda ya ce wa kullu ilmin a'ana ala zalik dukkan ilimi wanda yake taimakawa wajen fahimtar kitabu sunna ruwa ne usulul fiqh mustalah ne da dukkan ilmomi wanda suke masu amfani abu wa zarab aw tarattaba alayhi fa innahu ilmun shar'i gani ko da abin da ke taimakawa wa'annan wannan ne kitabu sunna ko fahimtar kitabu sunna duka ilimi ne wanda yake da shari'a hatta lura hatta lura saboda bayan da za a yi cikin shari'a sai ka san lura da yana daga cikin ababen da ke abubuwan mutane zuwa cikin kurakurai su fahimci cewa saboda an tarjama littattafai na shari'a zuwa ga wani harshe misali faransi da ga cewa a shi ba ta yaje wajen malamai shi yana iya karanta yana iya karanta littattafan shi nan da fansin ya zama malami ya rika fatawa wani ya ya zo muku da sawa abu da wani yana sawa kullum da sabon da wani
yana karanta yana rayuwar su sahabai ba su bai bai sa bai sani Ƙwararren da suka gani yana zagin sabai da masu yi ba. Ilimi na shari'a ilimi ne wanda talakki. Masu alai salatu sa ana iya sabo mishi da Qur'ani a sai ga shi karanta. Amma sai da mala'ika Jibril ya biyo shi ma daga Allah ya zo ya gaya mishi shi ma ya gaya ma sahabban shi su ma haka ya ta tafiya. Wannan shi yake sa ilimi ilimi ya kasance tabbatacce. manzo sallallahu alaihi wasallam yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u liman sami'a minkum wannan haka ilimi na shari'a ya gada kai ko likitanci misali likita ga shi ya ce ya rubuta ya karanta duka littattafan likita amma babu likitan da ya karanta da shi ya ce wani ya ce malam zubair ya ce zubair ya ce ba operation to bayan ma operation da wannan wanda ya karanta addini ta hanyar tarjama ya ba ku da sun saboda wannan ranka ne zai halaka wancan to ruhin ka ne zai halaka kenan abu ne wanda yake yana da haɗin nasi misali da shari'a dole kana so ka fahimci sai da sai ka bi hanya wanda malamai suka yi al'imamu bukari ba ba ba lalata ne ba ne ba amma ya baro wajen shi ya koyi larabci ya rubuta maka littafi gashi na hanyar wani amfana da shi haka al'imam muslim mutum ne sabo ne bukari mutum garin su adarbijan abu dawud sijistan ibn majah tazmin dukkan kuma ba da su kai nan kai ma kana iko kana iko ka fahimci shari'a al'imam albani ga cikin muasiri wanda daga albani daga albani ya zo suriya yana yawo lokacin da ya mulkin mallaka suka zo wannan albania kamar shehu hijira da shi suka dawo suriya yana to a yi koyi larabci yana kaka ce a kai ba za ka iya ba saboda kai ba harshen ka bane ba a larabci harshen yana duka wanda yake san shi kuma hanya ce wadda take ta fahimta shari'a ba yadda za a yi fahimta shari'a fahimta ne kyawa ba ta hanyar larabci ba كما أن ما ضافه ونقله فهو علم باطل فكما من ذلك كيشيش وانا علمي وان ذلك نبنزا وما إلى من ذا ليس ما أثر بري فكما لا أثر بري موسى تجي أثر بتعالى سرين شيء نبنزا كاكنين لين جونا موسى تجي أثر بري عليه الصلاة والسلام فعمل علاقة نعم kuma ilimi da hankali ma tana gwada cewa wannan nazariyar ta darwin karya ce tunda me yasa yanzu gurin ba sa zama mutane shekara nawa ke zama kuri ya zama mutum duka wannan karya ce ko ilimin ilimin sihiri kamar yadda shakkatin da zai ce ya je wajen kofi ya yi wani ya kawo shan su ma'arifin kubra المعارف كثر كثيرة يجب هذا طريقهم إلى وانا يتجه عن يستأذن إلى جمال الدين لا نمش وأما طريقهم في العمل أن يتجمل أي سبب من شيء أن يستطاع إليه لأي فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتسجيل سنة neman kusanci ga Allah madauki da gaskatawa gaskata duka ababen da ya kamata su gaskata wani itirar dam da a bayan iman da yarda da dukkan ababen da aqida da imani ta gudu allati hiya aslu ibadat wadda shine asalina ibadodi wa asasuwa da dukkan thumma yatafarraguna lahu bi ada'i faraidillah bayan kula da aqida bayan kula da aqida da tauhidi su kuma suna kula da farillai suna gabatar da farillai ba mutum ya kula da nafila ba kuma babu farilla ya kwana yana nafila kayan nafila ya ba da farilla wannan ita ma da ce mabuhuri yace man ishtagala bil fara'id an an-nawafil fa huwa ma'qul wa man ishtagala bil nawafil an al-fara'id fa huwa maqbul idan saboda ka tashi da asuba kai barcin ka sun baka yana fila ba kana da kuzuri amma wanda ya kwana yana na fila sauran awa guda ya ce ba zai kwanta bai sallar asuba ba sai karfe goma ina kwanan na fila shi ba ta da amfani ثم يذكرون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق وحقوق عباده وأن السبع da hankoki na allo ibada sallah azumi zakka da da sauran wa hukukul ibadi da hakoki na bayi na bayi wanda suke rayuwa tare da su babu zalunci da cika amana da abin da ya kama da haka ma ni ta min nawafil bayan sun yi da wannan bayan farilla to suna na kira suna yau da na kira karkace a kai wannan ka kasance cikin muktasimun ya ishe ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaro Allah al-firdaus al-a'la to Allah firdaus al-a'la firdaus al-a'la ba da baki ba ake ake roƙon ta ana roƙon Allah ne firdaus al-a'la da baki da kuma aiki tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun kenan ba kawai da ke bane ba ta ce masha Allah muna cikin salafiya shi ke na tana cikin salafiya kamata a kira ta ta kasance garo ka san kan da ke tafiya sannan ka kula da farilla sannan ka kula da nafila to a lokacin masha Allah salafiyar ka da ke cika kamar yadda muka je abu hatim na abi hatim ibn abi hatim yana da ɗaya daga cikin manya-manyan a imma na jarmus tabi bal yana cikin na farko wanda suka rubuta kawai kansu wanda suka karanta littafin sun san wane ne ibn abi hatim da kuma littafin shi al-ilal babban malami ne amma kana ji ba mai shi yana cewa yake iya riba da shi idan kanka ce neman ilimi ya shagaltar da kai daga ibada ka hada duka biyu kamar yadda ko yanzu kan tafi kuma can da saboda ka san dan adam ko da yaushe uzuri yake nema wa kanshi sai ce a mutanen da ne yanzu harkoki sun yawa to har yanzu akwai masu ibada ka karanta tarjama irin da su ibn Baz sa'ad bani ibn Uthaymeen kaga yanda suke ibada ibn Uthaymeen rahimahullah an radda zai rasu an ce sai da ya darasu suna likita a jin da ya mata wa ɗan shi ya ce yadda za a yi likitan ya gwada ma ya ce sai a kuɗe ta su ce saboda yana da darasi a harami sai bayan ya ce da suka zo darasin da ya ce wallahi bai taɓa jin darasi wanda kamar abu da ya tsara shi ya tafi wani darasi kamar wani darasi bayan darasin ya ce ya ce to kai ya ce ina da musamman wani aina mai babba a tsara bayan shi rahimu ba da wasu kenan ka ga bauta Allah a kowane lokaci a kuwa kai kogan alishe wanda rahimahullah shi ma ka ga baya Allah bai ba shi nema idanu yana ya lura da idanu amma wannan bai hana ya hada sai Qur'ani sannan ka ga baban ilimi dai sannan ne saboda idan aka ce eh mufti na mamlaka kai kan ka san da kai da shi ba kai haka dai ko sannan duk da haka mutum ne wanda ibada shi tana ba da mamaki ni na je na taɓa zuwa tsari wannan wannan makarfin su na tsari da kamin a ce ladan ya yi kirasa na yana cikin yana riga ya ladan in ya zo kuma na fila in ya kama in ya kama na fila sai sai kusan sai kusan ta da sallah in ya ka iya sunan da rawatin wannan duka sai ya yi su idan ka ta haka ake san ake san sarrafi yana fatima duk kwana uku duk kwana uku yana tafi kurani idan ka ga ya bara mu ayi wannan ana yi kakka ce a tada ne da da aljanna ya sa nema aljanna ya sa suke yi suke yi kai kuma kana sa aljanna ha? kamar yadda wani malami yake ta ce in ka diba aikin mu da aikin sahabbai da waɗanda suka gabata sai ka ce kamar aljannar da muke nema ba ita ce suke nema ba wasu daga cikin wasu daga cikin ruwa safwan misali safwan ibn sulay a cikin tarjama shi aka ce inda mala'ikan mutuwa yana baki ko gidan shi za a iya ƙara komai cikin aikin shi saboda yawan ibada ko duk da wannan ilimi hannu tana da cikin ruwa na hadisi yana cikin ruwa na kutubu sita ya rawaito hadisai da yawa abdullahi bin mubarak wanda aka ce bisama fi jami'u khisalul khair jami'u khisalul khair dukkan ɗabi'u waɗanda suke na alkhairi sun tattabu a tare da abdullahi bin mubarak kenan yi kokari ta koyi da su kakka bari wani abu wanda ba ya da kima ba ya da muhimmanci ya shigar da dare to abin da mutane suke gudu bayan shi mene ne duniya ga gina gida mutum ya yi da gina gida wani da halal da haram ya ji ya ce yi wanda ba kai da ba an rushe rayuwar duka ƙarfin a da halal da mutum ya ce wannan babu iskari abin da halatta haram wai dan dan karkawa a cikin cikin talauci to Allah sojojin shi suna da yawa wa ma ya alamu juno da rabbika eh yana abin da za ka kai kokari ka kai abin da zai amfani ka gobe kiyama eh duniya kuma ka neme ta ba tare da ta da ta tutar da lahira abin da yau kike faɗi ka tashi cewa sai ka zame shi eh saboda ka bar ma iyanka ka ce talauci kawai suka zo sai sai kai wannan da jidan baya da wayo gidan da ka gina ce ka je wajen gidan sai sun roshe sun sai suna da cewa ba gida ne kai kuma dan kasi ta roshe ka ana haram da haram ka sai da lahiyar kuma abin da Allah ya rubuta maka sai ka sani shi kamar yadda masu sabara sun wuce inna ruha al-qudsi na fada bi rawi anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawfiya ajalaha ولا يحملنكم استمتاع الرزق على ان ان تطلبوه بالمعصيه فانما عند الله لا ينال بالمعصيه ونعم mutum ya san da cewa abin da Allah ya rubuta mishi sai ya same shi ba makawa. Mali ta rubuta da wafi ko bi tarki muharramat da barin ababen da ke haram. Kan mutum ya kasance ba a ce ba masu ba ne ba ya ke kwada cikin cikin kuskure ba amma mutum ya kiyaye ya kiyayewa sai kasance wasu abubuwa akwai zunuban da manya ne amma muna wasa da su kamar rashin alkawari cin amana yanzu da karya da abubuwa ga su nan ya mutum ya kokari ya kiyaye wannan wannan abubuwa wannan ya da abu da lillahi ta ala dukkan wannan ya yi saboda bauta ga Allah mai idan Allah ne hana ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص خالص لوجهه kuma sun suna da yakini suna da ilimin yakini cewa Allah madaukaki baya karbar daga ayyuka sai abin da ya kasance an yi shi tsantsa saboda neman yarda shi inna ma ya takabbar Allah min al-muttaqin al-karim maslukan fihi kenan nan ka ga ke koyi al-ikhlas yace maslukan fihi tariqan nabiy al-karim sharafi nabi bayan ikhlasi dole sai ga hanyar har hanyar annabi idan mutum bai ga hanyar annabi ba idan daji zai shiga ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطريق هذه الطرق النافعة كما سنة نعمة حاجة الله سنة وقنش يتعلم كامس أكام ضمن أن هنيا وتتكي نعم فاني سبولا komi sai da sai da taimakon Allah ba haula ba kowace illa billah dukkan karfi da canza yanayi duka wannan sai Allah madaukaki kada yake da ikon shi ba ba wanda kake yi shi yasa sai ka koma ga Allah madaukaki ka yawaita roƙon shi akan ya tabbatar da kai akan ya gwada maka wannan hanya kuma ya tabbatar da kai akan ta har zuwa mutuwa Allah ta iya ilmun nafi wanda ita ce ilimi mai amfani ba ilimi wanda bai ba ya da amfani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ilimi wanda ba ya da amfani gwara ma ka kasance shi ya yi maka alheri ba ilimi bane saboda asalin shi jahilci ne والعمل الصالح da aiki wanda yake nagari al-musil ila kulli khair wanda yake kaiwa ga dukkan alkhairi wa falah da dadin kai wa sa'ada da dadin kai dai a jilatin a nan duniya mana a gaggauce wa ajila da kuma wanda za ta zo ranar tashin kiyama daga ranar lahira dan daga kabari take fara har zuwa mutum ya shiga aljanna muna roƙon Allah madaukaki ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dalibai sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira da kuma tarihin gama littafi na roƙon Allah madaukaki inda muka samu daidai ya ba mu ladan shi ya sa mu tare a cikin ladan inda muka kuskure kuma Allah madaukaki ya gafarta mu kuma yana daga karancin ilimi alamar rubutu kuma da sakawa masallacin da alkhairi da yan uwa wanda suka tsara dawar da kuma wanda suka halarto suka ba da lokacin su kuma tare zuwa wannan lokacin Allah ubangiji ya sa mu tarayya a cikin lada Allah kuma ya haɗa mu a cikin gidan karancin shi da nan jirgin Firdaus سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك